ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد a yau muna talatin ga watan rabi'u sani ko kuma ya zama to rabi'u sani ya kare an ga watan Allah hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1444 daidai da 25 ne ko ga watan 11 miladiya 2422 wannan shi ne darasinmu na sha uku a karatun littafin ikhtisaru ulumin hadith na abul fida ismail ibn kathir rahimahullah don ba manta ba muna cikin dai babin da yake magana ta alhassan za mu tashi kan matashi yadda aka yi ma cewa kawo tirmidhi hassanun sahih kala ibn salah yake cewa wa amma qawlu tirmidhi amma maganar al-imam abu isa at-tirmidhi wanda yake fada bayan ya rawaito hadisi yace hada hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne hasanun kyaukyawa sahihun kuma ingantacci ibn salah yace fa mushkil wannan magana ce mai rikitarwa magana ce mai rikitarwa wanda akwai matsala saboda idan ka kalli al-hasan a irin yadda muka yi ta'arifin shi a baya kuma kaga as-sahih da irin yadda muka karanta ta'arifin shi a baya za ka ga kamar an haɗa ababe biyu ne da ke cin karo da juna a wuri ɗaya kamar da yaranmu ka cewa na dogo ne gajere ko kuma baƙi ne wari kaga kamar an haɗa mai ababe biyu masu cin karo da juna saboda da hadithi ya zamanto sahihi to ya zamanto mai ya tsallaka gadar alhassan to kuma a dawo a ce hasanun hasan ne kuma sahihun a lokaci daya wanda musamman hasan din akwai lighairihi akwai lizatihi ha wanda lizatihi din yahi karhi shi ma sahihun akwai lizatihi akwai lighairi to kamar an hada ba biyu ne wanda suna cin karo da juna to kuma shi imamu tirmidhi da kanshi bai hito kararraba yace idan na ce hasanun sahihun ga abin da nake biki wannan sai ya baiwa malamai ƙoha ta mai ishtihadi a karanta jami'ar tirmidhi a yi tatabbu'in maganganun da tirmidhi ya yi a auna su a yi ƙoƙarin hararo a gane mi yake nufi da wannan magana shi yasa malai ce li'annal jama'a bainahuma saboda haɗawa tsakanin hasanun sahihun fi hadithin wahidin a cikin hadithi guda ɗaya kalmu ta'azzir kamar abu wanda ba zai yiwu ba ta'azzur shi da rishe yiwuwa faminun man kala to daga cikin malamai a kodan da suka ce abinda yake nuhi da hasanun sahihun zalika yana gayin wannan ne bi'tibari isnadaini lura ne da isnadi guda biyu isnadin daya hasan isnadin daya kuma sahih waɗannan malaman abinda fahimtar su take nuhi kenan suka ce in kaji tirmidhi ya ce hadha hadithun hasanun sahih wato hasanun bi'tibari isnad wa sahihun bi'tibari isnadin akhar hasan ne in mun kalli daya daga cikin isnadai shi in kuma mun kalli ɗaya daga cikin isnadan kuma sahihi ne sai zama to kamar ya zo da hanya biyu isnadi biyu ɗaya isnadi hasan ne ɗaya isnadi kuma sahihi kenan kamar dai yana ga cewa ne hadha hadithun hasanun wa sahihun hasan ne kuma sahihi ne saboda ya zo da hanya biyu ɗaya sahihi ɗaya hasan qultu sai ibn kathir ya ce wa hadha yarudduhu annahu yaqulu fi ba'd al ahadith hadha hadithun hasanun sahihun gharibun la na'rifu illa min hadha al wajh imamu tirmidhi imamu ibn kathir ya kawo iradi ya koro wani abin da zai rosa waccan magana ibn kathir ya ce idan kuka ce inda ya ce hasanun sahih kuka ce kun gano yana nuhin hadisin yana da isnadi guda biyu ɗaya isnadan sahihi ɗaya isnadin kuma hasan to yaya za ku yi da inda kuma tirmidhi yake cewa hada hadisun hasanun wannan hadisi ne hasan sahihun sahihi ne kuma gharibun bako kuma la na'rifu illa min hadha alwaji ba mu san shi ta hanyar wani isnadi ba sai wannan kawai kuma kun ce biyu ne to nurin kuma sai ya ce hasan ne sai kuma la na'rifu illa min hadha alwaji shi yasa yake cewa wa hadha yarudduhu wannan fahimtar ta wadancan malamai yakan yi martanin ta yi watsi da ita annahu yaqulu kasantuwa shi tirmidhi yana faɗa ya ce fi ba'dul ahadith a waɗansu hadisan sai ce haza hadithun hasanun sahihun gharibun la na'rifuhu illa min hadha alwajh an fahimci wannan kenan kaga a jini kan maganar ibnu kathir wannan maganar bata tsira ba an fahimta wa minhum man yaqulu daga cikin malaman akwai waɗanda suke cewa huwa hasanun bi'tibaril matn suka ce in tirmizi yace hasanun sahih to ita kalmar alhasanu din abinda take nuhi ha hasanun bi'tibaril matn in ka kalli matanin hadisi to hasan ne in kuma isnadin zaka kallo sahihun bi itibaril isnad in in isnadin zaka kallo to sahihi ne kenan dama hadisi bangare nawa gare biyu akwai matanin hadisin akwai isnadin hadisin in ka kalli matanin to hasan ne isnadin kuma sahihi ne to shi ne suka ce sai tirmidhi ya hada su in isnadin ya birge shi kuma matanin ya birge shi isnadin ya inganta sai ce to matanin hasan ne isnadin kuma sahihi ne an fahimci wannan ibn kathir yace wa fi hadha nazarun aidan kuma wannan maganar akwai abun dubi a ciki bata tsira ba me yasa bata tsira ba yace fa innahu yaqulu zalika tirmidhi yakan faɗi wannan maganar ta hasanun sahihun fi ahadith marwiyatin fi sifati jahannama zaka ji ya ka hadisan da kitab abwab jahannam littafin da yake bayani da abubuwan kan jahannan sifofin jahannama yace zaka je yana kan irin wannan akan su hadisi ne yazo yana bayani kan jahannama da zakin kuta da azaba da bala'in da ke ciki sai yace hadha hadisun hasanun sahihun to a matanin in ka kalla labarin da ke ciki baka jin dadin shi an fahimta ba irin labari wanda zaka ji me kamar ana maka albishiri ba labari ne na hirgitarwa to sai ibn kathir yana ganin cewa to yi labari mai hirgitarwa ya za a siffanta matanin shi da cewa hasan ne a wannan fahimtar ibn kathir ce shi ya kai fahimta wanda ta wani bangaren wani zai iya cewa ana iya siffanta shi saboda mai wahayi ne matsayin shi na wahayin ake kallo shi yasa aka ce mai hasan ba abin da ya kumsa na azabar da haka ibn kathir yake cewa tun da yana gayin wannan a babin sifa da jahannama wa fil hududi wal qisas da kuma babin abin da ya shayi haddi idan aka ce hudud jami'i ne na alhaddu shi da abin da in shari'a ta yi a ce aima mutum bulala ko a yanke mai hannu kamar misali sata a ce a yanke hannu shan giya a ce a yi bulala ƙazahi a ce a yi bulala zina a yi bulala ga wanda bai yi aure ba in bayan aure ne ma a yi rajin to za ga irin waɗannan hadisan a babukansu ma tirmidhi zai cewa akan wani hadisin hasanun sahihu wal qisas da kuma hadisan da suke bayanin qisasi wanda ya kashe a kashe shi ka sare ma wani hannu a sare ka cire ma wani hakori a cire wa na'u wa na'u zalika da abin da ya kama da wannan to kenan kaga duk wannan da maganganu guda biyu ibn kathir rahimahullah ya tunkule su ibn ibn ibn hajar al-asqalani shi yadda yi ya dauko waccan magana ta farko ta cewa me in yace hasanun su'i to fa bi'tibari isnadaini lura da isnadi guda biyu ɗaya isnadin sahihi ɗaya isnadi kuma hasan sai ibn hajar ya ɗauki wannan magana to ai ibn kathir kuma ya ce akwai matsala tunda akwai hadisin da zai ce ma hasanun sahihun sai ce kuma garib la na'rifu illa min hadhar waji to dan magance wannan matsalar sai ibn hajar ya ce kenan abubuwan guda biyu ne ko dai hadisin yana da isnadi guda biyu ɗaya hasan ne ɗaya sahihi in ka zabu da ka kama ibn hajar magana wannan tirmidhi da yake cewa to ai ya ce hasanun sahihun garibun la na'rifu illa min hadhal waje. in ka ka irin wannan sai ce to nan kuma tunda isnadi ɗaya ne to a cikin isnadin ne akwai wani mutunan da mutaraddadu fi in isnadi ne guda ɗaya to cikin isnadin ne akwai wani maruwaici wanda shi wannan maruwaicin mai hukunta hadisin na da kai da komowa a kan shi matsayin shi na matsayin hadisi hasan ne ko matsayin shi na matsayin hadisi sahihi ne idan sai ya ce hadha hadisun hasanun sahih idan sai ya zama to ma'anar shi hasanun aw sahihun ko dai hasan ne ko kuma sahihi ne shi yasa yake cewa a cikin annukhba fa'in jumi'a idan aka haɗa kalmar alhassan da kalmar as-sahi falittarar judifin naƙili haifu tafarru shi maruwaicin shi ne akwai taraddudi kai da komowa game da sha'anin shi in ka bincika kaga isnadi ne guda ɗaya to falittarar judifin naƙil haifu tafarru ay haifu annal haditha haifu innal haditha marwiyun bitariqin wahid in an rawaito shi da isnadi guda ne kamar inda zai ce hadha hadithun hasanun sahihun gharibun la na'rifu illa bin hadha alwaji sai kace nan abin da yake nuhi da shi a cikin isnadin ne akwai wani marwaicin da ana da kai da komowa akan shi shin riwayar shi hukuncin sahihi za a bata ko ko hukuncin hasan za a bata wa illa in kuma ka bincika ka samu hadisin yana da hanya biyu to fa bi itibari isnadaini kenan tirmidhi ya lura da isnadin ne guda biyu ɗaya isnadin hasan ɗaya isnadin kuma sahihun shi ibnu ibnu hajar haka ya hada maganganu an fahimci maganar ibnu hajar yawwa to amma ku tsaya ku ji shi ibn kathir abin da yace yace wallazi yadhharu amma ni abin da yake bayyana gare ni abinda tirmidhi yake nuhi da hasanun sahih annahu cewa shi shi tirmidhi din yusharribul hukma bisihha yana takuda yana garwaya shine sharraba wa ushriba fi qulubihim al'ijl to yana hada yana garwaya hukunci ne bisihhati na inganci alal hukmi bil husni ya haɗa shi ya garwaya shi ya cakuɗa shi da hukunci na kyawu wato shi hadifin kenan shi tirmizi yana garwaya ma hadifin ne hukunci na inganci akan hukunci na kyau kama yusharribul hasana bisihha kamar yadda yake garwaya alhasanu da inganci kamar yana so ya ce in tirmidhi ya ce hadisi hasan sahi wani mataki ne ya kawo na tsakiya manzila fi manzilatai ne manzilatun bai na manzilatai muna da matsayi na alhassan muna da matsayi na asahi to a tsakiyarsu akwai hasanun sahi hasanun sahi din nan ya ɗan shawo sahihi ne kaɗan ya ɗan shawo hassanu su ne aka haɗa mai sai ya samu wani matsayi na tsakiya wanda shi ba za ka ce mai sahihi kai tsaye ba ba za ka ce mai hassan ba kai tsaye kenan gini akan haka idan aka ce ma hadisi hassanu sahihi ya ɗara hassan amma bai kai sahihi ba an fahimci wannan shi ne abin da ibn kathir yake faɗa ne cewa wallazi yadhharu li abin da yake bayyana gare ni annahu yusharribu al-hukma bis-sihha yana hada hukunci ne da inganci ala al-hukmi bil husni akan hukunci da kyau kama yusharribu kama yadda yake hada al-hasanu al-husna bis-sihha da kyau kidan sai zamanto me ya aje shi tsakiya ne kamar tirmizi da ya kalli hadisin ya ga cewa shi dai wannan hadisi ya tsallaka ka ce mai hasan daga za ka ce mai hasan kai shuru ba amma kuma bai kai ba sahihi to bara dan ɗebo wai ɓangare rabi hasan rabi sahihi sai a haɗa mai sai zama to ya tsallaka alhassanu amma bai kai sahihi ba an fahimci wannan shi ha za ku ziya ce fa'ala haza to gini kan wannan bayanin namun shi ibn kasir ya kunu ma ya kulu fihi abinda tirmidhi yake faɗa game da shi ya ce hasanun sahi zai kasance a'la rutbatan inda min alhasan matakin shi da matsayin shi yayi matsayin alhasan sai dai kuma wa duna sahihi bai kai sahihi ba wa yakunu hukmuhu ala hadisi bi sihhatil mahdati sai ya zamanto hukumu shi tirmidhi hukuncin da zai ma hadisi a littafin shi bi sihhatil mahda da tsantsar inganci kawai ashay'ul mahbu shine al khalis alladhi lam yukhalitu ghayru abinda baka ta kuɗa shi ba shine al mahbu wato inganci tataccen shi kadai in tirmidhi ya ma hadisi hukunci da shi aqwa to zai yi ƙarfi min hukumihi sama da hukuncin da ya ma hadisi min hukumihi alaihi bisiha sama da hukuncin da zai ma hadisi da inganci ma'al husni tare da kyau idan sai ya zamanto in ya bai wa hadisi ya ce haza hadisun sahihun to wannan hukuncin a wajen tirmidhi ya yi ƙarhi sama da ya haɗa ma hadisin hasan da sahih saboda in ya ɗa mai hasan da sahih to bai kai sahihi ba amma ya tsallaka hasan kenan wanda aka ce ma sahihun yana sama da wanda aka ce ma hasanun sahih wannan shi ne abinda shi tirmidhi ya faɗi wannan maganar tun lokacin da malaman musulun suka wara tattauna ta har a yau ba ba wanda zai iya warware mai ta me yasa saboda ta gidu ne kan ijtihadi yanzu kun ga shi ibn kathir ya ka duk waɗannan manganu ya rusa ya zo ya tashi to tashi maganar ma wani su malamai ba su karɓi ta ba ibn hajar shi ma ya yi tashi in ku karanta a nan a taliki za ku ga yasa lamba ɗaya ya ce mai raddahu al'iraqi fi sharhi shi imamul iraqi ha radda raddahu yayi martanin wannan maganar ta ibn kathir a sharhin da yayi mai a sharhin da yayi ulumul hadith an fahimci wannan faƙala sai ya ce wallazi ya zaharu lahu wallazi zahara lahu ta hakumun la dalila alai kawai ta hakumi ne kawai ce ƙarhin hali ne kawai wanda ba dalili a kai ya ce huwa ba'idun min fahimi ma'ana kalamin tirmidhi nesa ma yake sam a wajen fahimtar maganar tirmidhi ka hararo wannan abu ne mai nisa to kaga damar ilimi haka yi wani zai zo ya ƙure binciken shi ka zo ka yi kaca-kaca da binciken ka da heka ko to wani gobe zai duro mana haka sai shi ma abin da ya nawa na ɗin ma ya hina shi an fahimci wannan wanda ka ga ilimi bai zama ilimi na hakika sai ya zamanto malami yana da hurriya yana da 'yanci na kada a kafe mai alƙalamin shi wannan yana daga cikin gwagwarmai da shekul islam suka yi ibn taymiya lokacin da ya bayyana din nan malamai kwalkwalon sun daskare an daskara komai kawai littafin hadisi ma karanta ne kake min babin tabarruk kawai a karanta ne za a samu albarka amma kwakwalwarka kwakwalen malaman sun mutu jumudi daskararrun kwakwale ne muhammad nasiruddin albani abinda isko ke ya isko ga littafin hadisi ana karanta za ka ji an zo malami ɗaya a ce mai almuhaddis alfaƙihu alkaza alkaza yana da ijazat bila adad amma ka ba shi hadisi bai ce masu hiyi ne ko zaifi zai zo yana karantar da fiƙihu abinda yake karanta a fiƙihu ya hardace hadisi a bukhari wanda ya ci karo da shi amma ba zai iya cewa wannan maganar ba ta inganta ba saboda ta ci karo da hadisi sai ce shi hadisin ko dai mansuhi ne an shaye shi ko ko akwai dai yadda aka yi ai shi mai wannan littafin fiƙin yayin zana hadisi to ka kwakwalwa ta mutu kenan babu tajdidi babu babu canji babu mizajo ha ba bincike haka ne ake a daskare in ma an zo karatun littafin hadisi a ce to ana karanta ne kawai min babu tabarruk don samun albarkar sunna har ja maka kunni yake ka ganka a hirninka da littafin hadisi akwai malamin da ya zaunar da ni nasiha ce yake ina harkorkon karatu gurin shi ce kaga tauhidi ce na ga kana da tsokane tsokane ka karanto na kaga ilimin tauhidi a hirninka yace in kai zurfi cikin bacewa kake kuma na fahimce shi saboda me shi abin da ya fahimta da ilimin tauhidi shi ne ilimin kalam su ilimin kalam ne suka ɗauka shi ne zuriya ya ka ce wani ya zurgi a tauhidi galibi za ka malaman zauren nan suke ɗauka ilimin kalam wanda za ka sun zo suna karanta a muƙaddimar su hannun masayin da sauransu alwujudu albaka'u alƙidan al'ishirun alwajiba shi ne suka sani to in ka koma ma rukunnan ilmul kalam kaɗinsu ko dai wanda a mutuwa ya zo rudewa ko wanda tun yana dare ya rude yanzu diba gazali al'imamul gazali in aka zo ana ba da misali mutane suka yi kowa ƙwaƙwalwa da hankali da wayo a duniya yana cikinsu amma sai ga shi dab da kayan ya mutu sai ga shi ya rude ka dubi su wannan shahari sitani duk da suka zo mutuwa haka suka yi ta yi sauransu Allah ya shirya da suka dawo suka gyara suka tuba suka barranta har ka ji mutu yana cewa kai ya kwammace a ce ya mutu da aƙidar tsohin garinsu ta yi mai sauki da zan ka samu tsohuwa a garinku ita kawai abin da ta sani shi ne ta san arkanul islami ta san arkanul imani ta san hadisi ta san qur'ani duk abin da aka karanta ta yi imani shi kenan amma ya ka ce istawa to a ce istaula me yasa ka ce istaula saboda yan ce istawa zai bada ma'anar kaza in ya bada ma'anar kaza ma'anar za ta zama kaza to ya yan ce kaza to ya zama kaza in ya za kaza din to kayi ridda to kaga dole ka shiga hayani wa illa in ka karanta tarihin sahabbai da tarihin tabi'ai da tarihin tabi'u tabi'i su da suke akan qur'anin da sunna suka rayu baka taba ji ba cewa wani sahabi ya zo mutuwa ya rude ko su daya kai ba wai lokacin sahabbai ba a yanzu ma da muke rayuwa baka taba ji ba malamin sunna malamin hadisi a ce ya zo mutuwa ya rude yace shi wallahi bai sani ba ma bukharin ne gaskiya ko kuma qur'anin ne gaskiya ya rude baka samu wannan saboda sun ginu ne akan me akan waye amma ga dai ka ginu kan falsafa kan mandiki kan ilmul kalami to wallahi ba maki kayan ka mutu zaka rube in ka ji sa'a ka rube ka dawo kenan in kuma aka yi rishin sa'a haka din zaka shi sai dai ka isko sakamakon da ka cancanta a can to anan shi yasa malaman sunna zaka ga ba su yadda da jumudi kafewa a wuri guda a ce tunda wani ya riga ya magana shikenan a in dai magana ce wadda ijtihadi na shiga ciki kowa in dai zaka yi magana da ilimi da adalci da ladabi ko kawai kai magana wannan su ne ke bukata kar kai magana da jahilci sannan kar kai magana da zalunci dan akwai wanda yana da ilimi amma kuma yana da zalunci to dole sai ya hada da ilimi sai ya hada da adalci sannan kuma da ladabi musamman idan malamin sunna ne kamar yadda muka sha gani akwai banci tsakanin mu'amala da malamin sunna lokacin da ya kuskure da wannan dan bid'a ne ba dai bai an fahimci wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa qala shaykhu muhammad abdurrazzaq hamza eh wa taliqin ne nake karanta yi ha رده العراقي في شرحه فقال والذي ظهر له تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من فهم معنى كلام الترمذي والله أعلم امم امم magana su karka a cikinku akwai wanda yake karanta wannan طيب لا يضر tunda da cikin taliki ne daga baya Sheikh Abdurrahman abin da nake so isa gare shi ne maganar Sheikh Muhammad Abdurrazzaq Hamza wannan ya daga cikin manyan manyan malamai masu da haƙiƙi da sauransu sanannu ne sananne ne a wajen malamai sananne ne a wajen malamai shi kuma abin da ya faɗa game da wannan maganar Tirmidhi ya ce maganar nan ta tirmidhi kwatankwacin irin abin da imamu maliku ke gani imamu maliku in ya rawaito za ku ji ya ce wallazi zahara annal hasana fi nazari tirmidhi a'ammu min as-sahihi fayujami'uhu ma'ahu wa yanfaridu anhu wa annahu fi ma'na al-maqbul al-ma'mul bihi alladhi yaqulu maliku fi mithlihi wa alayhi al-'amalu bi baladina wa ma kana sahihan ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي صحيحا فقط وهو ما يرويه مالك في الموطأ ويقول عقبه وليس عليه العمل yace in ka tsaya kana su shi Muhammad Abdulrazzaq Hamza yace abin da yake bayyana kalmar al-Hasan a wajen Tirmidhi ta fi hwadi sama da kalmar sahihi a wajen shi to tunda ita kalmar alhassanu ta yi hwaɗi wani lokaci zai iya haɗa ta da sahihi sahihi na shiga cikinta wani lokaci kuma yakan raba ta daban da sahihi ya ce a taƙaice ma'anar maganar alhassanu a wajen tirmizi daidai take da ka ce almamulu bihi hadisin da malamai sun karɓe shi bayan karɓa kuma sun yi aiki da shi kamar yadda za ka ga al'imamu malika a cikin muwak in ya kawo hadithi sai ya ce wa alaihi la'amalu bi baladina a nan garin nawo madina kenan hadithin nan a kan shi malamai suke suna aiki da shi to in tirmidhi ya ce hadithun hasanu sahi ta ɓangaren inganci ya inganta kuma hasanun lil'amali bihi ya kyautata a wajen aiki wato malamai suna aiki da shi amma idan hadisi ya inganta amma aikin malamai ba a kan shi yake ba to sai ce sahihun kawai kamar da za ga maliku ya ka hadisi a muwafa ya ce wa laisa alaihi la'amalu ba a kan shi aikin malamai suke ba han fahimci wannan kun sa ai sunar annabi ta yaɗu da yawa alaihi salatu wassalam to imam malik yana da ta ka'ida wadda duk mazhabobi imam malik kawai ke da ita shine amalu ahli madina wani malami har littafi ya rubuta mujalladi guda akai akan amalu ahli madina imam malik abin da yake lura madina annabi nan ya rayu alayhi salatu wassalam nan abubakar ya rayu nan umar ya rayu duk khalifancin nan nan suka yi shi abubakar umar da abubakar da umar da usman duk anan suke kuma sahabbai mafi yawa anan suke to idan ya rawaito hadisi ko da hadisin ya inganta in ya ga mutanen madina akasin shi suke sai su ce ya inganta amma babu aikin malamai a kan shi in kuma ya rawaito hadisi ya inganta ɗin kuma malamai na aiki da shi sai ya ce ya inganta kuma wa alaihi la'amalu an fahimta wanda wannan ka'idar imam malika yana kawo hujja da ita sosai amma don su malamai ba su karanta don su malamai abinda suke kallo kawai shi ne hadisin ya inganta ko bai inganta ba tunda hadisi zai tabbata daga annabi alaihi salatu wasallam amma bai shahara ba sosai a Madina ya zamanto wani sahabi ne ya ji shi daga annabi alaihi salatu wassalam sahabin kuma daga baya yayi balaguro ya koma wani gari can a garin ya ga hadisin ya yada mutane sun yi aiki da shi amma mutanen Madina ba su san hadisin ba haka ne ko ba haka ba tana iya yiwuwa ai shi da kashi Imam Malik lokacin da Abu Ja'far kamar da ya gabata gare mu Al-Mansur ya nemi cewa a mai da littafin shi ya zama to kamar constitution wanda shi ne malamai ke koma zuwa gari shi ce a'a ce hadisa annabi sun yaɗu da yawa ba dukkan hadisai muka shi ba to shi Muhammad Abdulrazak Hamza yace to maganar Tirmidhi yace hasanun sahihun daidai take da wannan ba ta da bambanci shi ma Suyuti kun san Suyuti yana daga cikin malaman da suke da jura an fahimta kamar suyuti bai da tsoro kuma za a gan shi har almarhalatul ijtihad ma ya da'awa yace shi ya kai matsayin mujtahidi da an yi tarjima da shi kai waɗannan irin waɗannan matsaloli an fahimta to yake cewa a alfiya yace wa qad badali fihi ma'ana yani lam yujada li ahli hadha ash-shani yace shi ma ya hararo wadansu ma'anoni guda biyu wanda kayin shi ba wanda ya taɓa harawar su shi ma da tashi fahimtar da ya fahimta game da magana ta al'imamun tirmidhi nan muhammad abdurrazak hamza shi bayan ya gai ya gai wannan fahimtar a ƙarshe za ga ya ce hadal ladhi yadhharu qad istafadnahu min mudhakarati ba'd shuyukhina wa mujalasati yace muzakara da tattaunawa da muraja'a da zama da suke da malamansu a cikin wannan fahimtar ta bayyana a gare su to amma shi kaga me suyuti wanda ya gabace shi suyuti shi cewa yayi ya fahimci ma'ana guda biyu yace ai hasanun li zatihi sahihun li ghayri yace in yace hasanun sahih yana nuna hasanun li zatihi sahihun li ghayri haka da yake ne kenan yace hada hadisun hasanun sahih in ka kalli isnadin hasanun ne in ka kalli hadisin hasanun ne li zatihi isnadin shi kenan hasanun li zatihi to kuma in ka hada shi da sai zama to sahihul lagairi an fahimta yace wannan ma'ana ta farko kenan yace aw hasanun ala alladhi bihi yuhad wa huwa asahhu ma hunaka kad wajad ko kuma ya zama to yana nuhi hasanun a bisa kan ala alladhi yuhad akan ta'rifin malamai wannan hadisi inda Tirmidhi yace hasanun sahih hasan ne a mataki na istilahi amma kuma huwa asahhu ma hunaka shine mafi ingancin abin da yazo fil babi an fahimci wannan ai ko shi mun karanta maganar Tirmidhi da yake cewa za a sahu shay'in fil bab to sai shi Suyuti yace wani lokaci wannan ne yake bi hadisin nan hasan ne in zaka yi magana kan hasan da istilahin malaman hadisi to amma kalmar sahihi da aka ƙara dan a nuna maka cewa a wannan babi shi wannan hadisi shine asahhu kaga shi ba na shi istihadi ne shi yasa waɗansu malamai da suka tattaro duk waɗannan nau'uka na fahimta suka ce hulasar dai in tirmidhi ya ce hasanun sahi ya dai inganta hadisin mu kuma miye ya sha muna kai hadisi ya inganta ko bai inganta ba ya inganta to shikenan a wuce wurin an fahimci wannan kaga wannan zai nuna maka me ilimi wani abu ne wanda yake mai hwaɗi ko mai daɗin tattaunawa ba za ka yi mamaki misali a sheikh muqbil zai ce ku jera shi ta karatu idan shugaban kasa ya ce su yi musanya shi ya koma kan kujerar shugaba shi kuma shugaba ya dawo kan kujerar shi ya ce wallahi ba zai yarda saboda me ilimi yana da wani ɗanɗanon da in ka fara samun shi to ba abin da kake sha'awa kamar shi to mu kuma yanzu kaskanci ya kai mu matakin da ba abin da muke sha'awa kamar kuɗi a Allah shi kan mala albari zaria ya ce kuɗi su ne mafi kaskancin ni'imar da Allah yake mutu kamar daga cikin ni'imomi mafi kaskanci shi ne mai kuɗi saboda kowa na iya samun su mutumin kwarai na iya samun kuɗi mutumin banza na iya samun kuɗi za ka iya samun masu unwani da mara unwani za ka iya shi daɗinsu duka komi zai iya faru amma ilimi ko mutunan banza da shi to sai in yayi da gaske yake samu su amma kudi ba kawai za ka yi haduwa da wani za ya ci kokatar shi ka kwace kudi shi kenan ba wata wahala zarunta ce kawai ake bukata ne amma ilimi wa ko mutumin banza yi shi sai da wahala kuma a dai al'umman nan babu abin da za ka yi da za ka birge sunanka ya dawwama kamar mai kamar ilimi babu shi yanzu in ka ɗauko daga lokacin sahabbai zuwa yau cire masu kuɗi daga cikin sahabbai ko tabi'ai zaro min sunan mai kuɗi biyar a tarihi ha? ba shi ba? duk an manta sun ala mai kuɗi biyar aka ce ka zaro su a tarihi wanda ba cikin sahabbai ba in cikin sahabbai aka ce su abubakar su abdurrahman ibn auf su wa su usman ibn affan masu kudin ne kuma duk ma'ilmanta ne hatta su ibnul mubarak sun musulun da duk zaka kawo masu kudin ne kuma ma'ilmanta ne amma wanda dai tsantsar masu kudin ne ba su da haraka a ilimi zano guda biyar daga lokacin annabi zuwa yau kace ne sahabbai da waɗannan malaman sha don an manta da su shi yasa ku lura za ku ji malamai sukan ce kowane annabi a zamanin shi abinda ake takama da shi to Allah zai ba shi mu'jiza mafi ƙarfin wannan abin da ake takama. Annabi Yusuf a zamanin shi da yake tinkahu, fassarar mawarki, sai ga shugaba ya mawarki, inni a rasa ba a bakarat, kaza, kaza, kaza, kaza, wayancan malaman duk suka taru suka yi fassara duk suka buga gehe ba su daidai ba. Da ya fassara mawarkin da wannan Allah ya ƙara ɗaukaka ne darajar shi. In ka ɗauki annabi Musa alaihi salatu wassala, a zamanin shi mutane da suke tinkahu sihiri, mutum ya ce ya iya ba duhu ya iya surkulle sai Allah ya bashi abin da ya sihiri kwari shi yasa lokacin da aka zo za a tattauna ai munazara suka jewa yaggonsu ya jewa sandar shi sai zama to ya ci galaba a kansu annabi Isa alaihi salatu wasallam a zamanin shi likitanci ne ke da ake bugun kirji da shi zai iya maganin ciwon ido zai iya maganin makauta zai iya maganin kaza Allah ya bashi wa ubrihul wa ubriul akmaha wal abrasa uhiyi al-mauta bi idnillah to a zamanin annabi alayhi salatu wasalam wannan al'umma abun tinkahon ta shine ilimi shine ilimi shi yasa wahayi na farko da ya sabgo ya gace iqra to duk wanda ya rayu a wannan al'umma cikin jahilci to kai a cikin al'ummar ma kaskantacce ne wato abinda shine tinkahon baka same shi ba aya ta farko ya gace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ayoyin nan guda biyar kamar da muka yi tafsirinsu a karatun suratu al'ala ayoyin nan guda biyar kaf ɗinsu da ilimi da wasa'ilul ilm da turku jam'ul ilm su ne suka yi bayani kuma a lokacin za ga mutane suna kuri da fasaha da iya magana da tsara zance sai aka zo da ƙura'in ke da wani al'umma fakar ɗinta darajarta da ɗaukakar ta shi ne ilimi ba kuɗi ba to amma mu yanzu lalacewar mu ta kai inda mai ilimi abin da yake kallo hatta ilimin shi ne kuɗi wannan kaskanci ne wannan kaskanci ne a ce a matsayinka na mai ilimi wai abin da kake harare kawai shi ne kuɗi wannan kaskanci wannan ne kai matakin da za ga in mutum yana ba da ilimi in baka ba shi kuɗi sai hana ma ilimi amma magabata ba haka suke ba an fahimta sannan yanzu duk yadda ka tara duniyan nan yanzu ɗauki alhazan ƙauyen nan saboda jahilci mutum lambar shi ma bai iya hiddowa cikin waya ce lamba ta to sa tara sa shida ina ganin tana nan rubuta alhaji wani za ka ga su komi bai san jahilci da ƙiƙi ne na gaske amma yana da kuɗin za ka zo ka yi mai yan dubaru da wayo ka shuya kuɗin ka yi gaba haka dai ko ba haka ba ashe kuɗi zalla ba su bane ɗaukaka lalacewar ta kai inda ko filiyar mutum zai dauka ko wata branch mutum zai dauka ko wani fanni mutum yake so ya karanta akan kalli wani fanni ne ya samu kudi haka ne ko ba gaba wannan hatta in arabiya duk in kuka gama karatu a mataki na sanawiya in kuka zo kuka zauna kuna tattaunawa kowa ya ga in ya jami'a ni zai karanta sai kaga galibin su a nan kasar sun yi son kulliyatu alluga wal adab suka ce saboda ɗan luga sun yi kowa cin kuɗi a ƙasar nan ha? na na ƙarasa sanawiyar zan juna sai sai aka kawo mun abin nan cikin zare ko kuma ƙur'ani sai na zaɓi ƙur'ani sa kuma ana mamaki ta yaya za a yi kuma ina yin abin da yi rubutu na ƙur'ani ga sauran ga sauran soft soldier dai ga sauran daban ne wa'inda za a samu kuɗi a kai a ce kuma da ke ƙur'ani suna ganin kamar hasara ce ya zaɓi ƙur'ani a jami'a ko zai yin diploma an ce ya ɗauki ya ce ƙur'ani sai ana ganin ah to ya za ka yi karatun ƙur'ani saboda mai wai ganin su akwai wanda ya taɓa buɗe baki yake ce muna in kun yi karatun arabiya ce ƙololuwar ku zan liman mai a masallaci ba haka suke gani ba ƙololuwar ku a ƙasan na akwai akwai yanzu profesa ne a larabci yana karantarwa a jami'ar islamiyya ta sa yake karantarwa akwai ɗan siyasar da ya taɓa ce mishi ya ce aka ce min kai dokta ne a unguwarsa ɗaya masallacin shi yake sa ya ce aka ce min kai dokta ne ce ya ce su to kuma ƙololuwar matsayinka shi ne ka ba mu sallah shugar yake wato to ina zama doktan yake to kaga shi ya ma fahimci ana zama dokta ko to akwai uwanmu da ta taba ce mini ina zuwa yana da ta ce wai kai lahiya duk wata uku sai ka zo garin da nace mata jaraba nake zuwa sai to jaraba ba ta kare nace mata a ga ga digirin da nake tace a a musulunci ana wani lisansu wani master ne wai mamaki take tace eh ana yi sai ta tazara an karanta qur'ani an sauka ai shikenan saboda mutane ba san kimar ilimi ba wallahi har a gidanku in ka taso kana karatun addini a duk gidan kai kadai ne ake ganin kai ne abin tausayi bari suke ka yo kai yanzu wa ne nafsu malam akwai waɗansu su ba na son gaisa akwai wanda akwai wanda mu makusantan mu sun gaya mana ganin suke kamar kawai wani kaskantacce ne kuma wallahi alazim akwai cikin wanda suka gaya maka wannan maganar wanda a yau a duniyancen ma wani lokaci sai ka taimaka a to
muna tare da shi sai gida cewa akwai awabin da sai na mai a to kamar mutane sun kaskantar da ilimi ne yaro zai taso a gida yana boko duk bangaren boko ya zaɓar makan shiga fannin da yake so ya karanta sai uban ya ce a ai ba nan ba ake samun kuɗi kai ba ka ganin ɗan wane ne da ya karanta kaza yanzu ya gina ma uban gida ya sayi mota ya yi kaza alhali shi a shi ba wannan fannin yake so kuma galibi abinda suka ga yanzu mutanen sun himai da hankali ga ina ake samun kuɗi saboda ilimin an daina mai hidima 'yan bokonmu da 'yan arabiyyanmu daidai da rubutu yanzu ba kowa ke rubutu ba wanda kaskanci ne wannan kaskanci ne mutum yana ganin kai abin tausayi ne akwai yanzu akwai doktan da na sani a ƙasar nan digirin shi ko a hadisi muke hirar shi kai wannan matsalar ya ce min suna sallah da wani bawan Allah sai yana ganin abin tausayi ne ya ce min wallahi la'azimi ga azumi in aka zo rabon koko da ake yi a masallaci yana daga cikin al'awa'il as-sabiqun al-awwaluna wajen kawo kofin shi na zuba mai koko yace rannan suna hira da shi sai yake ce mai yazo faransa yazo ingila a shekara ta kaza yace sai yana kallon shi kamar ko ƙarya ce yake shi yana ganin shi wani yakuba wani lokaci sai ya nemi taimako ma a wurin shi yace sai da suke hira sai ce kai baka san wani ba ce baka san shi ce ce doctor ne degree shi aboko ne to kashi bokon ma da kake tunkawo da ita yanzu sai ka yi ta ka ida digirin ya zan sai ka naɗe shi ka ga mutum yana tura baro kuma yana digiri a gida da haka ni abin da na gamsu da shi a ilimi dai ba ilimin da za ka yi wanda ba zai ci amanar ka sai ilimin addini duk wani ilimi da za ka yi a duniya in dai ba na addini ba wallahi zai iya cin amanar ka da me ya cin amanar ilimi a wajen mu shine a wayi gari kayi ilimin baka samu duniyar ba to yanzu in kamar a waɗansu ƙasashe daji ne kake kamar yanzu a Najeriya da yake sun ci gaba sosai a ɓangaren ilimi za a ga mutum da yana tura baro amma ya ce maka yana da digiri ɗaya digiri biyu to yanzu ko a nan ƙasar mutane na nan da digiri digiri kowa ma wani ma yanzu ya koma sana'ar tantabaru wani na sana'ar kashi saboda mai yaga ba harka ba ce to ka gani yawar ma shushana ma yake da digirin ya nemi aiki ya tunda abin da ya ƙara dagula lamarin shi ne siyasa ka yi karatun ga ka da kwalin ga ka da kwalin amma sai ka ji mutum yana mai ya yi neman aiki ya yi har ya gaji ya huta in dai ba wata ONG ba ko wata society wata ta prive ce ta ɗauke shi to yana nan sai dai je ya kwantara in yanzu ya shiga kwantara kuma ce an yi lekaran sun ka ba biya shi wannan a zancen da ke nan ce an yi lekaran sun ka ba biya shi to kaga ne duk ilimin an waye gari ya to kaga shi da mai ilimin addini asali ba kana shi da neman kuɗi bane kana yi ne don kai ma addini hidima kuma in dai kana yi ma addini hidima ko ni ba zan taɓa yadda kai ma Allah aiki ba Allah ya tozartar da kai ni ban taɓa imani da wannan in dai Allah kake ma aiki a ce Allah ya tozartar da kai abadan ba za ta yi ba ko ɗan adam mutumin kirki ba zai ɗaure akuya a gida bai ki ciyar da ita saboda a zaman shi take to ballantana kai tsammanin wai kana yi ma Allah aiki sannan kuma ya tozartar da kai shi yasa nake mamakin ɗaliban da suke bara ɗalibi da har da shi ta ƙur'ani ya zo ya zaman tahiya gaban wani mai kudi yana cewa yana da matsala kaza a bashi taimako an baka yau an baka jiya an baka shekaran jiya har ya kai inda yanzu mutum ka baka fuska yi me ya kama wannan kaskancin ka saki Allah duk wanda ya saki Allah ku zai wahala Muhammad Nasiruddin Albani karanta tarihi shi irin talaucin da ya taso daga ciki amma duka karshen rayuwar shi da yawa za ka malamai haka hatta a nan kasashen mu za ka akwai malamai da yawa wanda da farko sun taso cikin wahala akwai wanda kudin haya aiki ne amma daga bayan Allah ya karrama su sun samu duniyar sai dai su taimaka da haka abinda nake so in ce daga ƙarshe kawai shine kai ilimi dan yi ma musulunci hidima kawai shine manawar ba ana ilimi ne dan neman dan neman kuɗi